أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمالهم Allah ya saka musu da alheri ƙarsashin ayoyi da na alƙur'ani waɗanda suke magana azumi wato bayan tsoron Allah wanda mai azumi zai samu a cikin manya-manyan ayyuka da ake so mai azumi ya ci su idan an ƙare azumi ko kuwa ana cikin azumi wato babu kamar haƙuri idan ka cire takawa da Allah maɗaukacin sarki kira to sai kuma haƙuri azumi yana koyar da ɗan adam haƙuri ɗan adam ya koyi haƙuri saboda me idan ka kalli azumi ka san mutum ya yi haƙuri mutum yana ji yunwa ba wani ɗan sanda da yake bin shi ba wani soja ba wani da yake hana shi kawai sai tsoron Allah shi ya hana shi ya ci abinci ba wani mutum da ya ce yi gadin ka akan azumi ko akwai wallahi ko kai matar ka baka saka tsare ta akan azumi ba ko dan ka baka saka yi gadin shi akan azumi ba na nufin a ce wai kai ka hana shi ya karya azumi a ba za ka iya ba a ba zai shiga ban daki ba za ka bi shi ban daki ne ha sai kulle ya sha ruwa abin ya share baki ya fito ma ya langwabe kuma ya fi kowa jin yunwa kuma haka za a kai to kaga wannan haƙuri yana da muhimmanci a cikin rayuwa mutum ya yi haƙuri saboda Allah yana son ya sha ruwa bai sha ba yana son ya ci abinci bai ci ba to wannan haƙuri ake son musulmi ya ɗora shi kuma a kan rayuwa a kan rayuwa kwata-kwatanta a kan iyalinka ka yi haƙuri akan yan uwanka kai haƙuri akan makwautanka kai haƙuri akan abokanka kai haƙuri akan kowa da kowa kai haƙuri ga abu da zuciya take cewa yi kai haƙuri ka bari kuma Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin lada mai tarin yawa ga masu haƙuri ran kiyama Allah madaukakin sarki yace masu haƙuri zai ba su lada babu lissafi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab yace masu haƙuri to kowanne ya ishi dan adam ya haƙuri ga haka kuma haƙuri riba ce babu abin da ba a nadamansa a duniya kamar haƙuri ba za ka taɓa samun wata rana da za ka ciza yatsa ka ce da na sani da ban yi haƙuri ba sai dai ka ciza yatsa da ka sani da ka yi haƙuri kan komai da ka sani kuma inna allaha ma'a sabiri Allah yana tare da masu haƙuri ko faɗa ne aka tinkare ka da shi kai haƙuri sai Allah ya karɓi faɗan wallahi sai ma tana bacci sai ka ga Allah maɗaukacin sarki ya warware matsala haka nan iyali in wani abu ya taso in ka daure ka yi haƙuri sai ka ya zo ya wuce ka bayan ka ki haƙuri sai ka abkar da damuwa kai kanka ka afka kanka damuwa dan wannan gaba shi da yawa ma'aurata suke rasawa sai ka ji aure ya mutu dan wannan minti daya ko minti biyu wanda shedan ya zo ya baje kolin a ciki da za a daure ya haƙuri da sai ka ga ya wuce to amma in ba a yi haƙurin ba sai a tabkar da wani aiki tabka wani aiki wanda yake za a kai nadamansa daga nan har filin kiyama haka yake faruwa an dinga nadama kenan an dinga da an sani saboda idan aka tafka shi Allah kaɗai ya san me zai jawo kuma na ga ma'aurata da idona tun daga national mosque lokacin na yi sallah suke ta nema na ba same ni ba suka ce ina ne gida hannan zan su suka zo na fito me ya faru su biyu wai an ce musu akwai yadda ake a gyara aure ne shi mata ne da miji amma sun rabu kuma bayani in sun kaman ka yi dariya wai yanzu ta rabu ba sa wai yanzu ba sa iya rabuwa kaji fada suna zaune a gidansu tare suka biya shaidan suka rabu yanzu kuma ba sa iya rabuwa sun yi sun yi su rabu wai sun kasa in ji su fa aka in ji su masana ka ji ba jafa suna zaune a gidansu tare ma'aurata suka je suka yi saki uku wai kuma yanzu ba sa iya rabuwa wai an gaya musu akwai yadda ake a gyara wani malami ya ce musu ana iya sayan saniya da yake a jif suka zo eh wani ya ce musu za a iya sayan saniya to shine suka zo su tabbatar sai wasu wallahi ko raƙon kuka siya na a maganar gaskiya ne sai ko raƙon yi kuwa siya sai inda Allah ne ya faɗa sai ya faru sai ta je ta yi aure a wani gida aure na gaskiya eh ba ma aure na rufa-rufa ba auren gaskiya Allah ba shi in ta wani auren ya mutu ta fito to shi ne za ta iya dawa gidanka haka suka tafi cikin ɓacin rai kuma dai ba sa iya rabuwa sai su je su yi ta haɗuwa kaga mai da sun yi haƙuri fa to haka yake faruwa da mutane wani lokaci kuma jarrabawa ce ta Allah saboda zalunci ko na namiji ko zalunci na mace sai kaga bayan an yi barnan sai Allah ya jarrabu mutane eh Allah ya tsare mu da haka dai haƙuri yana da fa'ida a cikin rayuwa ta ko ina Allah ya madaukakin sarki ya ba mu haƙuri Allah ya sanya mu cikin masu haƙuri kuma Allah ya sami haƙurin don shi assalamu alaikum wa to malala tambaya malaman da suka ba da fatawar saki uku lokaci guda cewa yaya ingancin wannan wanda ya saki uku lokaci guda saki uku ya tabbata an ji magana wanda suke matan suke uku suke uku ya tabbata wanda suke ba da fatawa saban haka akwai hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda malamai Allah madaukake sarki ya saka musu da alheri sun yi bayani wato sun yi bayani na wannan hadisi da abinda yake koyarwa da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na biyu akwai wato aiki irin na manzo sallallahu alaihi wasallam a ciki wanda daman shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana da dama yana da dama yayi duk abin da ya so Allah ya bashi wannan iko in in saki miliyan kai manzo Allah ya ce ku koma sun koma kenan daga nan har wajen Allah yawa bayanai mafi wato ƙarfi a ciki da suka yi yana daga ciki sannan abinda sayidina umar ya zartar wanda daga hanshi ne ake cewa na ya ce duk wanda ya yi saki uku za mu zartar shari'a ce babu san ba san zuciya ba gaskiya ne da haka ana nan a kan shi kuma haka al'umma za ta yi imam malik daman bayaninsa kenan babu wata magana ta biyu wanda duk ya ce har ma a malikiya in ka in ka duba idan mutum su ce ya sake matan shi saki ɗari suka ce to sai a masa bulala tasa'in da bakwai ai kun gane na za a mata azir bulala tasa'in da bakwai sai a ɗauki nawa uku zan da mun ba sa wuce uku sauran wasa ne da shari'a da haka kar ma mutum ya yi bare ya ce yana neman wani mafita eh Allah ya tsare mu sai ma yana tambaya matsayin jingina a musulunci wai yana da wasu dokoki ne ya da dokoki ya danganta mai aka jingina ma akwai jingina na abubuwa masu rai wanda suna ba bukatar hidima a yanzu aka baka jinginan doki na kaga dole ci abinci na to kaga watakila ba za a jingina ma shi da ciyawa ba da abinci shi ta yi ya rashin lafiya misali ba abu ne wanda za ka iya ɗaukar shi ka tokan ka ce ka ajiye sai ran da mai jingina ya zo sai ɗauka ya shi ba wannan shi yasa aka yadda za ka iya hidima da shi sai ka ringa hawa kana motsewa kana ba shi abinci eh kana hawa so abincin da kake ba shi ladan ne ladan hawanka kana biyan kamar transport ya amma abin da aka baka jingina wanda bai da bukatar hidima ko kaɗan za ka iya ajiye shi shi kenan randa mai shi ya zo ya ɗauki kayan sai ka ajiye so akwai abubuwa da ba sa abin nan ana aiki da su wanda yake da yardan mai jingina akwai wanda zai baka jingina ya baka wani abu kamar jires na dama ta kai ka mori abin misali in mutum ya baka su akuya zuwa ya duk kaga wannan hidima ce to kama kana iya katsan nonanta na ka sha saboda akwai hidima da kake wallawa ala na sun waye mutu to ba je mutu ba na eh shi mai ka sai a ga musu kwanan shi a gare shiwa a sosai ai abin da babu aikinka a ciki amma yanzu kaga da mota ce aka ba mutum jingina sai ya hau sai ya je accident sai ya biya akun gari sai ya je ya je bata musu mota sai faffasa gila sai ya biya saboda mota ana iya fakin ɗinta amma doki kuma ko ka tsayar da doki ko ka tafi da shi rai ba hannun kai shi ba na ka san iyaka ne ba abin da ya haɗa da mutuwa sai dai kawai in an samu labari ka dinga dukan shi misali ki har na yawa kaga kai kai sanadiya amma ba ku sai in mutuwa ba ai ba ka kashe shi ba shi na ce ko dai sai ya samu labari zuwa kai ka dinga dukan dabbar sai da mu to sacewa yana da alaka da inda ka ajiye akwai sata wanda idan mutum ya bari aka yi ya biya akwai sata idan aka yi mutum ba zai biya ba akwai ganganci wanda idan mutum ya yi sai an biya kama ajiyar kuɗi ne ai idan misali na yadda da kai sai na tara kuɗi na dubu ɗari sai zan ce malam da Allah ajiye mun sai in zan tafi gida misali zan karɓa kana zaune akan tabarma kawai sai ka ajiye kudin akan mota kana ta hira na sai ka tashi sai ka tafi ka bar su a wajen shikenan sai wani ya zo tsinta sai tafi a to wannan ba barawa ba ne ko a sai ya tsinta ya tafi to wannan kudi sai ka biya tabbas sai ka biya amma in fari da za ka ba kuɗin akwai inda kake ɓoye kuɗi a cikin gidanka ka je ka ɓoye Allah ya kiyaye sai barayi suka shiga na da ƙarfi suka sa ko a buɗe ko su sace abun shi ba za ka biya ba shi ne ma'anar al'aminu la ya duman a ƙa'idan musulunci amintacce ba a bin shi biya abin da aka rasa wannan shi ya kawo maganar banki a rigiman banki yana cikin babbar rigima na bankuna da abin da ya shafi shari'ar musulunci saboda a ƙa'idar shari'ar musulunci tun da ka karko ɗinka banki to ka da banki ka da su su ne amintattu za su ajiye ma kuɗinka to ƙa'ida kuma amintacce a musulunci in kuɗi ya kwata za su biya ka na kaji doka da ta saba da ta musulunci ita za su biya shi ai banki na ce makaidarsa ba ko ba su yi ba sai sun biya yanzu gobe za ta kama banki ai ka'ida sai sun biya ina nufin guidance kenan amma a musulunci inda ajiya ka ba mutum Allah ya kiyaye sai gidan shi ya kama wuta sai ya cinye har da kayanka ba za biya ba za ka kaddara kai maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musifa kai ma ta afka mu Allah wa Allah salamu
alaikum yan haya a cikin duniya an ba da guduna eh in ka karɓi kuɗin ka ba mai gona ba in ka karɓi kuɗin za ka ba mai gona idan gona ka yi da zai ka karɓi aya yaya zai da kuɗin sai ya kawo sunan masallaci haka zai ba da su sadaka shi ne ya fi man sauƙi wannan shi ne shi ne alternative ya yi daidai da kudin da aka aka samu ko aka tsinta wanda aka rasa mai shi ita hanyar sadaka ita tafi a mutum a ta ita ce aslam matukar mutum bai da bukata misali idan mutum ya tsinci kudi an ba shi liga iyaka da zai ta sanarwa in ya sanarwa na lokacin ba a samu mai shi ba sai idan mabukaci ne sai ya cinye in ya cinye ya cinye sadaka ne ya cinye sadaka in mai shi ya tashi sai a ba shi lada amma in mabukaci ne idan ka gama mabukaci wata sai ya bayar da su sadaka eh shi ne iyaka in ya yi sadaka shi kenan shi ya huta in ma layira aka je na kudin wane sai ka ce kan Allah na ba na ba su wane sai a ba shi ladan shi wannan shine hanya mafi sauki Allahu a'lam